الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحديث uku ga watan Rabiul Awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da nawa na da sha biyu za mu tashi darasi na ɗari da sha uku a cikin wannan littafi mai albarka الأدب المفرد ده أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى لا متاش بابنا دريد يرد سبعين لكدا حديث ندو ده دريد يرد ساهوكو إنما ليك باب فضل الدعاء عند النوم باب ديك مغانا كم فللا الدعاء يعين بسي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا علاء بن المسيب قال حدثني ابي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya kwanta a kan shimfiɗarsa na ma'ala shi ke hil'aiman sai ya kwanta a kan sajinsa na dama ثم قال سنه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت sahabin ya ce barawo bin azib ya ce annabi ya kasance ya kwanta a kan shimfiɗarsa wannan addu'ar yake faɗa Allahumma ya ubangiji aslamtu nafsi ilayka na mika wuya na gare ka na mika kaina gaba ɗaya zuwa gare ka wajatu wajhi ko wajatu bi wajhi ilayka na fuskanto da fuska ta zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka na mika al'amari na gaba ɗaya zuwa gare ka wa aljatu zahari ilayka na jingina baya na zuwa gare ka ragbatan saboda kwaɗayi wa rahabatan da kuma tsoro ilaika zuwa gare ka kaga innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu la khashi'in wannan ita ce ɗabi'ar annabawa yad'una na ragaban wa rahaba la manja babu wata matsirata wala manja ba mafaka minka daga barin ka ya Allah illa ilaika fi zuwa gare ka cikin da zaka ka komo in ba gurin Allah ka koma ba to aikin kofi kai amantu bi kitabika allazi anzal la imani da littafin nan da ka saukar wa nabiyika allazi arsal da annabin nan da ka aiko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi yake man qala hunna duk wanda ya faɗi wannan lokacin da ya zo kwanciya bacci sun mamata sannan ya mutu wato da ka lailatihi a wannan daren maka alal jidara ya mutu akan doron musulunci Allah ya kashe ba musulunci to wannan shi ne abin da ba ne yake faɗa yake cewa kaga kai haka Allah ma yake cewa wato annabawa kuma haka suka rike ayan su wasiya wala tamutunna illa wa antum muslimun wa wasabi ya ibrahim bani wa yaqub ya baniya inna allah tafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun haka annabi yusuf rabbi ka kada hadisi min al-mulki wa alamtani min ta'wil al-ahadith fa'ir as-samawati wal ard anta wali fi dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin za ka duk fatan su mutun ya mutu yana musulmi saboda haka babban nasara ce ka mutu kana musulmi yana nuna alama mutum ko da ya shiga wuta ba zai dawoma ba wanda wato anan kuma an ce ba ni alal fitra ya mutu akan duran musulunci ana yin kyautata masa su قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حجاج الصواب عن ابي الزبير عن جابر قال اذا دخل الرجل بيته جابر يجي idan mutum ya shigo gidansa aw awa ila jirashihi ko kuma ya je kwanta kan shimfiɗarsa ibtadarahu malakun wa shaytan sai mala'ika da gidan su rugo da gudu ko ne yana da girgin zuwa gurinsa fa qala al malak sai wannan mala'ikan yace ihdin bi ghairi kai bawa Allah cika da alheri ka zo yanzu kwanciya bacci to ka cika da alheri wa kana shedan sai shedan ya ce isim bi jari sai shedan kuma ya ce a cika da jari fa in amidallah idan ya ce alhamdulillah yayin da yaje ya kwanta din ya gode wa Allah madaukakin sarki an gane ko wato to sai yace ne a fa in amidallah wa zakarahu ya tuna Allah adradahu sai wannan mala'ikan ya kori shedanin shi ne adradahu an fahimta da kyau ko domin shi kaga zuwa ya gaya mar cewa ya faɗi ya cika da alheri sai dan kuma yake cika da sharri wasu kuma suka ce a kalmar da zaka faɗa ita za ta kori ke dani wasu suka ce mala'ikan ake nufi kuma shi ne daidai mala'ikan sai ya kori ke dani shi ne a da wa ba ta ya tilahu ya kwana ai ya sunuhu ya hafazu yana kare kwana zai yana ba ki kariya bai zasta ya kaba ibtadarahu malakun wa shaytan da zarar ya barka sai mala'ika da shaytan su kara gaggawa su rugo da gudu haka za su kuma yi kamar yadda suke a karan farko kaga ai da farko wato sun sheko da gudu su tau to shi ne yake cewa wa kana shaytan ya san bi kai sai shaytan ya ce ka cika da sharri wa kana lahu ibtadarahu malakun wa shaytan fa qala mithlahu lis wa kwatan kwatan abin da suka faɗa wa wannan fa in zakara Allah idan ku ambaci Allah wa qala ya alhamdulillah alladhi radda ilayya nafsi na gode wa ubangiji da ya dawo min da raina ba da mauti a bayan da ta mutu wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ila ajalin musamma Allah ya tawaffa al anfusa hina موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت كو يوا ويرسل الاخرى الى اجل مسمى kaga wannan duk ana gaya ma duk wanda ya kwanta bacci to yayi karaman mutuwa shi sa wani sahabi ya tambaye annabi da Allah ya tambaye annabi alaihi salatu wasalam akwai bacci a aljanna annabi ya ce a ya annan nawma aqul maut domin shi bacci dan uwan mutuwa ne in dai kana son ciya ka tashi to zaka mutu to shi kuma da aljanna kwata kwata an ce kuludin bila mautin ka dawoma ba mutuwa nishadi kawai mutum zai rika yi an fahimta da jago an ce da zaran mutum ya ji kazala yana yin nika da ya amma shi kenan komai ya tafi karanta hadil arwa ila bilal al afra ne ibn al-qayyim za ka ga labarin aljanna gaba dai ko da kake bukata za a ga yamma abubuwan da kake bukata to sai ma ne yace alhamdulillah alladhi radda ilayya nafsi ba'da mawtiha wa lam yamutha bi manamiha na gode wa ubangijin da ya dawo mun da raina bayan ta mutu da ya sauran a cikin bacci nawa nawa akai zaka ji an ce da kwanciya ba ta shi da ji ba alhamdulillah alladhi yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zala dahin amsaka wa min min ahadin in ba'dihi innahu kana aliman ghafura suratul fatir cewa godiya ta tabbata ga ubangijin da wato yumsiku samawati wal ard wanda yake rike da samai da kansai an da zula ya hana su gudewa ya hana su bacewa gaba daya shine an da zula da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai saman da goce gaba ɗaya ta daina ganin ta da guraren da take amma saboda hikimar Allah ko sau ɗaya baka taɓa ji an ce ma kowa kan ya fito za a yi gyaran sama ba saboda ta bude shi da Allah ya gaya mana a suratul mulk ai wato um thumma fi al-basara kana kayn yankahir kafiyar wa huwa hafir cewa ai Allah madaukakin sarki cewa ai kafin wannan ayat ta baya cewa ai ka duba ka gani hal taramin fudu ka taɓa gani zama ta tsaki tun da kake ya ayat take farje da basara hal tara ai kayan ko ne yanko ta kai so da ke bayan ta kadan kadan eh kadan kadan rubar a Qur'ani ya goma yau ala an fahimta da kyau ko ayin bayan da nake magana ayin baya ababen yin jiwo kibar aba ustaz ثم الدين بذر شيء فرقا آية barakallahu fi wala kad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha waja'alnaha rujuman lishayatin wa a'tadna lahum 'adab as-sa'ir kadan yum waye kuma da yawa fabi da wani da masir idan ku biya sami'u laha shahidan to bar mu tafi tunda kun ce babu وهي تقول كلا تتميز من الجيش كلما ألقي فيها موج سأله دبا نبني دبا نبني الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كانت مغنى sai ta kaga an yi shigar magana ko allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah ya halitta wato musamman guda bakwai sai kan daya a jere ka gani ba da rabi kalke rahmani ka taba gani a cikin halitta ubangiji min tabawu wani aibi ka taba gani to shi ne tambayar da kama da ana za kwanciyar maka alkur'ani a gaban ayan nan kwanciyar maka za ka gani sai ce farji albasara kan rasayi ne ثم ينقلب إليك البصر بصر نعم kashi an wahu a cewa ka kalle ta da kyau akwai wanda yake gini ake gaya mana gawar sabon kasai ta da ya zo ga wani dan abu ba ma gani da yake a ƙara shiri POV ne gaba hali aka shiri saboda kuɗi kawai yana cibiyar sa misali to ka taɓa iya ce ma yau kowa ya zauna a gida yau saboda Allah saboda ji ta tsage za a gyara ka taba gani tun da kake Allah yake bayan ka kalla ka kuma kallo ka taba gani bayan gilas din kan ne mai ganin nesa ya hango ma inda sama ta buri amma za ka gida ne take wani sa'in yana nake musamman ba a rubi ba sai ka ganji yana nake ko ka ji gida yayi gida amma ku ga wani guri can yana danki balan a jiki ka taba ji inda kake to shi ne Allah madaukakin sarki yake wato yana rike da sabai da kasai dan kar su gushi an ta zula sai Allah madaukakin sarki yake wala in zalaka in ba suka gushe sama da kasa yana amsaka huma min ahadi min ba'di ai ma wannan kinkin yana nufin ma bi ma'ana ma lafiya ba ai ma an saka ba idan suka Allah ya godar da zama ba wanda ya zai dare zai ya rike ta in Allah ya ce yau sama ta fado kawai sai min ahadi min ba'di ba wanda ya zai da rike sama ya rike sama kuma Allah ba bayan Allah wani ya fita innahu kana aliman lalle Allah wa rubutun sarki aliman ne jimri ne kun san al-alim ya ba asaburu an gane ko yawa al'ilmu shi ne jimri za ka iya rama abu wanda ya ba abu kafi karfinsa da ka gane kafi karfinsa ne da ba kusa ba amma shi karfi ne wannan duk alkurin ka ya kai wani ka to haka Allah yake waye fi karfin Allah duk cikin bayi amma ake makirka to yi ta yake alhalimu ya jimri wanda za ka yi mana abu ya fi karfin ka kuma ya rabu da kai gafuran kuma mai gafara ka gama wannan abubuwan gaba ɗaya ku duba fa kuga aka suka ce Allah uku ne suka ce nanan Maryam Allah ne suka ce Isa nan Allah ne aka gama rashin kunya iri iri amma da Allah mana kucin sarki ya faɗi irin ta'adansu sai kuma ya dawo bayan sai ce abala ya tubu na ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim duk wannan iskancin da kuka gama yi ba za ku tuba zuwa ga Allah ba ku nemi gafaransa shi ba Allah ne gafara ne kuma mai jin kai da kansa zai faɗi cewa la kan kamar allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam la kan kamar allazina qalu inna allaha thalithu thalatha da kansa amma zai zo yace afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna da ya gama faɗa ce ganta kansa a surati a surati nisa sun hada shi da sun ce Isa dan Allah sun ce Uzairu dan Allah ne sai kuma yaje yace bai fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azaba kun ya azabtar da ku mutakar kun gode kuma kun yi imani wa kana Allahu shakiran alima to ku duba ku ga duk inda Allah yake kiran a tuba din za ku ga an mace da kaga a baya amma zai ce zo ka tuba duk da haka a wani mutum sa ta inda kare gaji amma kuma da ya hada da nasarin bayi tuba kuma Allah ya karba to kullun Allah baya so aljanna bai halice ta bai bai halice wuta dan musulmi ya shiga ba kwata kwata ya ba halice wuta dan musulmi ba in dai musulmi ne kai to ba dan kai aka yi ba shi da ai magana da nake yanzu cewa kullun so ake kowa da cewa Allah dari ne ba in ya tuba Allah zai karba shine afala ya tu ka kalli tsarin kalmar afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna ba za su tuba zuwa ga Allah su nemi gafarar sa ba duk fashe ga takar da suke ai kaga akwai wani wanda zai a kasuwa wani zai zo cuce ka ce billahi lazi ba za ka kale shi ba ka ce wallahi ba zai ayi ayi ka ce wallahi ba za ka hakura ba shi Allah ba haka kanje dai ba kanje dai a ce yayi ma kafa baya da ya ci ba kuɗi to shi komai an wa Allah gaba daya amma zai ce ba za ka tuba ba ka nemi gafara Allah so yake ka zo ka tuba wani dan kasuwa ne yanzu za ka cuce shi rabin kuɗi ya ce to in ka tuba yanzu zan da kai kuma ka dora miliyan ɗari yake da ka cinye miliyan hamsin sai a ce an yi kyau wajen na zuwa yanzu sai ka dare shi kasuwar a kuma dora ba sai dai yake yi shi kenan ya ya ji amma kai kuma zuwa ba ba haka ake yi ba ko kwanan nan wani ya gaya mun ya wani ya ɗebi ɗan uwansa ya ce mun ɗan uwansa ne ya sa su harka wallahi bi gane su neman baba baba lolo ba ya ce shi sai sai sai daga baya wajen miliyan ɗari kaza duk sun cinye rabin kuɗin ya ce wallahi bai sani ba shi ya amince yana cewa a gaja wai a gaja addu'a na ce iya addu'a za a saka a ciki kawai ya ce wai ɗan uwa ne an yi rubutu an yi kaza na ce ai kawai ka ɗau mataki a ya ce mu yayin kura zai ce da ɗaya gidan ɗaya daga ciki yace amma ɗan uwa ana cewa kaza nace to za ku tsafin ta uwa gwani ka san haka ake yi matsalar sai a taso yanzu wani ya tashi da dukiyar sai yana ta tafiya sai a zo kani kun yana da kani wani kanin zai zo ta ɗebo rigima ana ta biyo ko ta ɗiban kanarori ya siyar ba a sani ba sai a ce ɗan uwan gani to shi kenan duk guda ku zauna ba daidai ba ne ita ce ra'a tsakanin ɗa da uba ma ana ana kasuwanci za ku yi ciniki tsakanin ɗa da uba ma wannan abin da muke yi mu jawo kawai kawai ɗayan uwanmu ne mu karya su ba daidai ba ne saboda yanzu yana yana harka kawai shi zai karya shi a ayi wa abin iyaka in ba ne za ka yafe ma komai to ai ma iyaka idan to ba shi da ai ma ajaru tabbata amma ba daidai ba ne da muke yi yanzu mu zo mu yi ta kwance uwa kwance mu a ƙasa kuma mu karya ɗan uwanmu ba daidai ba ne wallahi wannan tauhidin kuda ne ba daidai ba ne gaskiya da yawa ba haushi yana da wannan ɗabi'a saboda an ce wai ɗan uwana ne kuma sai ta ɗiwon jijiyar na fata ka da ita a ka bari a tsaya daga gefe a taimake ka kai ta ka amma bai kamata ka karya shi ba in ka karya shi kai ma fa ka karya ba iya kai ba kuma har iya har sauran waɗanda yake taimakawa duk ka cutar da to da haka wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan cewa wa yusiku samaa an taqa ala al-ardi alhamdulillah alladhi yusiku samaa an taqa ala al-ardi godiya ta tabbata ga ubangijin da wato yake rike da sama Allah ta ƙani an gane a wajen Qur'ani cewa dan kacce faɗo alal abdi akan kaza illa bi izni sai da izinin Allah madaukakin sarki sai ka da ayar inna allaha ko binnasi la raufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai jin kai ne sannan kuma mai tausayi ne ga mutane ba in ma ta mata shahida duk wanda ya karanta wannan ya mutu ya mutu shahidi akwai da rage ko duk da hadisin isnadin sa akwai rauni a isnadin zaibul isnad roma akwai an ana kitabin zubair shi kuma abu zubair in yayi an ana ba ka za su wato hadisin yana da rauni ne zo a haka babu ya dahu tabi'a ya dahu ta da kalbi babu da yake magana akan mutum zai kwanta ana so ba dole bane an fahimta domin shi bacci tabi'a ce kamar da muka faɗa zafin da ya gabata ana so mutum zai kwanta kun ga azabin da ya wuce mun ce fara kwanciya da tsakin ne dama a cikin baccinsa in ya koma ya koma hagu ko ya yin ba komai amma da farko zai fara baccin ya fara da kwanciya akan tsakin sa na dama to ana so ya dora hannunsa a karkashin kubar hannayensa tafin hannunsa karkashin kubatinsa an fahimta da kyau ko yawwa in mutum zai iya sai قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن النبي أكثر شيء إذا زي بشي زي tafin hannunsa karkashin kubatinsa na dama wa ya kulu zai ce Allahumma sini azabaka yauma tab'atu ibadat ya ubangiji ka tsare ni daga ka tsare ni daga azabaka ranar da zaka tashi bayan ka wanda za a rubuta ta uku kenan ko wani fi kafin suri fata yi kamar fi samawati wa man fi lafi illa man sha Allah sun ma da fi kafin ukura wannan buta ta biyu ne da ta uku ai fa idza hiya zajratu wanda um, ya bayan yake eh a ba ita ba wata cikin suratul najiat ta suratul najiat fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisajara shi ma wa'annan biyu kenan fa inna ma hiya zajratun wahida fa idha hum bisajara to sai yake babu قام قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب في غبني باب نكب في غبن wannan babu ne قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن علاء أنا أبيه أنا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلتان بمعنى خصلتان تعالى أولادي shine kallata halaye guda biyu la yusiya rajulun muslim ba wani mutum musulmi da zai kiyaye su illa da kan janna ba sai sai ya shiga aljanna duk wani mutum da ya kiyaye sai ya shiga aljanna wa huma yasiru kuma masu sauki ne halaye bari ku ji su da ga aiki alheri masu yi wasu da yawa wa man ya'mal bihi ma qalilun amma wanda za su yi aiki da su kuma kadan ne kila sai ya ce wa ma huma ya rasulullah wannan halaye ne ya ma'aikin Allah kale yake yukabbiru ahadukum bi duburi kulli salatin ashra a samu ɗayan ku ya rika yin subhanallah sau goma bayan kowace sallah wa yahmaduhu wa yahmadu ashra yace alhamdulillah goma wa yusabbihu ashra yace Allah ma wato ya tabi subhanallah goma dan ya gode wa Allah ko ai yayi kabbara ne يكبر يكبر على فرقو نبي الحمد لله على أكو يتزيه فذلك خمسون ومئة على اللسان ما لنسي إن كان لسا وراك واتو أكام هالسي إن كان لسا وراك تريدا خمسون ومئة على اللسان تريدا خمسين كنا أكام هالسي تريدا خمسين كنا وألف وخمسمائة بالميزان أما أكام ميزاني كوا لو ينسي هكي wato lada dubu ɗaya da ɗari biyar. Fara'utun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu hunna biye biye. Yake na ga annabi yana irga su da ɗan yatsansa. Duk waɗannan din da aka faɗa. Wai za a wa ila firashi ta ba huwa hamidahu wa kabbarahu. Idan ya je kwanciya a kan shimfiɗarsa, zai ta zihi ya yi hamdala ya kabbara fa tilka bi ajin alal lisan. Kaga guda ɗari yayi akan harshe. Wa albun fil mizan amma a mizani kuma dubu ne. فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة waye a cikin ku zai iya zunubi guda dubu biyu da ɗari biyar a rana ai ko goma sha biyu kabira sai mutum kirki ne kai sha biyu ba za ka yi ba sha biyu kabira sha biyu waye ce kabira sha biyu a rana kabira sha biyu a rana ballantana dubu biyu da ɗari biyar ai da wahala mutumin kirki ya kabira sha biyu a rana a rana ne da shi ne ma da yake gaya mana nan kila ya rasu da kai ba la yuhsiya ta ya ba la yuhsihi ba ta ya ba za su kiyaye su ba ta ya a ce mutum ba zai kiyaye wannan ɗabi'un guda biyu ba kana sai annabi ya ce ya ji a rukumin kenan bi salati ai ɗayan ku kenan da yake zuwa masa a sallah fa yadhkiruhu hajata kaza wa kaza ya ta tuna ba ai bukata kawai kana sallah amma gaya ma yake da ka gama za ka je kai kaza ana gama ka ji dalil a wayar ka alat ne shigo duka wannan tunanin duniya yake da ba wala yuzakiruhu adari eh a to ai ko dole sai da karatu wala yuzakiruhu baya tuna masa an gane ko dole za mu tsaya abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana kun ga ai a waje muke muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin ka madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon budda ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin